فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يقول ومن يخلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير
الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wurin mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata shida da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 47 wanda ya dace da 23 da watan biyu watan fabrayu miladiya 2026 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan watan na ramadan a cikin wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a babban birnin jihar tawa a wannan ƙasa ta mutu nijar mitarin alkhairi da albarka wanda wannan shi ne darasi na shida a jerin tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadanin wannan shekara kuma shine darasi na shida a cikin suratu muhammad wanda ajiya mun kwana a aya ta sha biyar fadin allah subhanahu wa ta'ala matsalin jannatin lati wa'idar mutakun فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم وأن أنا مكفان إن شاء الله يوضا مقارا ƙarshen wannan ayar kuma ci gaba da ayoyi guda biyu na bayanta in Allah ya yarda muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya alqur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina ubangiji ya sanya alqur'ani ya cece mu ranar tashin alkiyama har ma sai Allah yake cewa masalul janna مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وصبوا ماء حميما فقطع عمآهم ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa matsalul jannati allati wa'ida almuttaqun sifar aljannar da Allah ya tanada ta wa bayinsa masu jin tsoron sa Allah ka sanya mu a ciki Allah ce fiha anharun a cikin wannan aljanna akwai gulbi ko kace korama ta min ma'in ghairi asin ruwan da ba sa ba sa canza iska kuma ba sa canza kala wa anharun min laban kana kuma akwai teku da gulbi na watan madara lam ya taghayyar ta'amuhu dandanansa baya canzawa baya tsami baya buga ciki wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin kana kuma akwai watan flame na giya wata ke mai dadin shawa wa duk wanda yake wanda duk wanda yake sha wa anharun min asalin musaffa kuma akwai korama ta watan zuma gangariya da bata da bata da abin da ke tada maka hankali sai ce walahum fiha min kulli thamarat wai su ɗan aljanna Allah ya ce ya sanya a cikin aljanna suna da dukkanin nau'in ƴaƴan itace wa maghfiratun min rabbihim kuma sun dace daga wata irin gafara daga ubangijinsu mafi girman abin da Allah ya musu bayan wancan shine maghfiratun min rabbihim Allah ya sitirta musu ya yabe musu kurakuransu a duniya sai Allah ce to kaman huwa khalidun finnar al-imamu sa'di alaihi rahmatullahi ta'ala da al-imamu al-qurtubi suka ce da Allah ce kaman huwa khalidun finnar wai shin anan tambaya ce Allah ke afa man yakhrudu fi hadha an-na'imi yanzu wanda zai tabbata cikin wancan ni'ima cikin aljanna ga gafarar Allah ga ayin itace ga korama ta zuma ga ta madara ga ta giya ga ta ruwa gangariya alace shin zai zamanto daya kaman huwa khalidun finnar kamar wanda Allah zai tabbatar da shi a cikin wutar jahannama Allah ya kare mu yanzu wanda aka tana dama wa'incin ababe da aka ambata ruwa da ba sa canzawa ruwan da iskar su bai canzawa gukin su baya canzawa kana ga madara ta Allah subhanahu wataala wanda ba ta so ta aka yi ba da cikin wata dabba ba ta buga ciki sannan kuma ba ta ba ta da yabi ba ta da tsami sannan kuma ga ga zuba ga giya gangariya ba karahuna ba ko kuma burkutu hatsi da ake tafasawa a'a Allah ne ya tsara ta ya halitta ta wa ɗan aljanna wanda Allah yake cewa lazzatil lisharibina giya ce fara kal sannan kuma ba ta sawon maye ba ta sawar kusar da hankali ba ta sa a jiwarin mutum sai Allah ce kuma da da da abun nan da da da zuma yanzu wanda aka tare dama wannan abun shi ɗaya yake da wanda zai tabbatuwa cikin wutar jahannama amsar guda ce har abada ba su haɗa hanya ba shi ne alaƙi cewa wasu kuma an hamima sai kuma aka shayar da shi daga daga watan ruwa masu ɗimbin zahi malam suka ce laifin da ke kai mutane jahannama kala biyu ne akwai laifin da in mutum ya aikata shi in ya shiga jahannama ya shiga ne har abada Allah ya tsare mu akwai laifin da kuma in mutum ya aikata to Allah yana masa alfarma a azabtar da shi gwargwadon laifinsa Allah ya gafarta masa fitar da shi aljanna al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala ke cewa abinda ke tabbatar da mutum a jahannama in ya shiga bai hita har abada lalace kamar huwa khalidun fin nari yace abubuwa na guda bakwai laifi bakwai duk wanda ya mutu yana aikata su bai tuwa ba to in ya shiga wutar jahannama ya shiga ne har abada ba shi da fitowa Allah ya tsare mu malam laifi da fari shine ashirku billahi hada Allah da wani yi wa Allah kishiya mutum ya sanya wa Allah abokin tarayya ko ya bota wani Allah tare da Allah subhanahu wataala ko ya nemi biyan bukatar abinda babu mai biyan bukatarsa sai Allah subhanahu wataala ko ya kai karar bukatarsa wajen wani wanda ba Allah ba cikin abinda babu mai sai Allah subhanahu wataala Qur'ani ya tabbata cewa duk wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba shi ba shiga aljanna kuma in ya shiga wutar ya shiga ne har abada Allah na cewa innahu may yushriku billah innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله يتي إنه من يشرك بالله yadda al'amari yake duk wanda ya hada Allah da wani a cikin abin bauta faqad harrama Allah alaihi janna bai tuwa ba har mutuwa ta zo ta riske sa akan wannan hali to Allah ce faqad tuqidu tufidu tahqiq idan kad tazo kuma aka ka fi'ili madi kad harrama fi'ili madi bayan kad yana akkadarwa ne ijmalan balaga tabbas haƙiƙan Allah ya sanya katangar karfi tsakanin shiga aljanna Allah ya haranta shiga aljanna sai ce wa ma'awahun nar in aka je kiyamar ba duk da ba zai shiga aljanna ba sai Allah ya bayani gidansa ce makomarsa inda za a shigar da shi gobe kiyama wutar jahannama Allah ya kare mu sai ce wa ma da zalimin min ansar mushrikai ba su da wanda zai agaza musu gaban Allah subhanahu wataala wannan shine laifin da in mutun ya aikata na bayarin bai tuwa ba har mutuwa ta zo masa in ya shiga wuta to ya shiga ne har abu da Allah ya tsare mu laifi nabi jama'a shine al-kufru billahi aw bi mala'ikatihi aw kutubihi aw rusulihi aw al-yawmil akhir aw qada'illahi wa qadarihi mutun ya kafirce wa Allah subhanahu wataala yayi musu sabo yace babu Allah misali mutum ya ce babu Allah ko kuma a'a shi ya yarda akwai Allah amma bai yarda ba Allah ya kamata a bauta ma a wannan kafirci ne ko ya yarda akwai Allah amma bai yarda ba Allah ake bautawa ko kuma mutum ya kafirce wa mala'iku Allah ya ce a su mala'iku ma babu mala'iku ko kuma a'a mala'iku diya ne irin irin yadda kafir ba suka faɗa suka ce ai diya diya ne mata kuma na Allah Allah ya ce asfafu rabbukum bil banin wattakhadha min al mala'ikati inatha yanzu Allah zai zabar muku ya ba ku diya maza shi rike mata annajmi tilka idan qismatun biza to wannan kafirci ne danganta malaiku da wata sifa ta mutane ko kuma ta aljanu ko ta wata daban mutum yake imani da su yace kai babu ma malaiku ko kuma yace a shi duk malaikun ne ya yarda da su amma bai da wani malaika cikin su ba to ya kafirce malaiku au kutubi ko kuma littafin Allah da Allah ya saukar mutum ya ce a shi kawai injila kawai ya yarda ta shi wani ce a ni ai bai yarda zabura ne zabura an su hada wasu masu zabura to mutum ya ce duk littafin da Allah ya sarkar bai yarda kowanne daga ciki ba sai littafi kaza to wannan kafirci ne littafin Allah ko kuma a'a ya yarda da abu da littafi da alkurani amma abin da ke ciki na labarai ya karyata bai yarda da su ba aw rusulihi ko kuma manzannin Allah ce shi wallahi annabi wani haushi yake basa wannan kafirci ne awul yawmil akhir ko kuma irin alkiyama yace kai ai duka shafa labarin shuri ne in aka tashi ki in aka mutu babu tashi kiyama i'malu ma shidun kowa ya abin da ga dama aw qada'illahi wa qadarihi ko mutun ya kafircewa kaddarar Allah abinda Allah ya zartar yana ganin a'a ba Allah bane yayi akwai yadda akai akai al'amarin nan to wannan shi ma kafirci ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala a majmu'ul fatawa sai yake cewa kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin abin da ke tabbatar da mutun a cikin wutar jahannama Allah ya kare mu yace a qur'ani Allah ya ya yana fada Allah ce inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha khalidina fiha abada la yajiduna waliyan Allah ya ce, Inna Allah la'anar kafirina, Allah ya la'anci kafirai, Allah ya nisantar da dukkanin wani kafiri a duniya daga rahamarsa, sai ce wa a sa'ira, kuma Allah ya tanada musu wata huta da ake cewa sa'ira, sai ce, Khalidi na fiha. Idan suka shiga a cikin wannan wutar suna masu tabbatuwa ba su ba fita har abada. abadan in ji Allah ce har abada sai ce kuma la ya ji duna waliyan ba za su samu wanda zai jibinci al'amarinsu ba da zai zo gaban Allah ya tsaya ya ce wa Allah yana son ya belinsu wala nasirin ko kuma wanda zai agaza musu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan kafircin yana tabbatar da mutum cikin wutar jahannama abu na uku in ji malamai da yake sanya in mutum ya shiga wuta bai fita har abada ya zamanto kamar huwa khalidun finnari suka ce shine in kawo fardi shay'in min arkanil islam mutun ya kyamaci ɗaya daga cikin farillan musulunci guda biyar rukunin musulunci ya zo a hadisin abdullahi dan umar hadisin imam muslim cewa buniyar islamu ala khamsi an gina musulunci akan shika-shikai guda biyar shahadati allah ilaha illallah shaidawa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai wa sai Allah wa iqamis salah da tsayar da sallah wa ita'iz zakah da bayar da zakah wa hajjil bait a wannan ruwayar da ziyarar ɗakin Allah sai ce wa sawmi ramadana da azumta wata ramadana to idan mutum yace shi cikin rukunin musulunci shi yare da kaza da kaza bai da ɗaya cikin su ba to wannan abin yana tabbatar da mutum a cikin wutar jahannama Allah ya kare mu abu na hudu inji malamai shine alistihza'u billahi aw bi dinihi aw rasulihi izgili wa Allah mutum yayi izgili wa Allah subhanahu wataala ko yawa addinin Allah izgili ko yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili yin izgili da Allah yin izgili da addinin Allah yin izgili da annabin Allah yana tabbatar da mutum cikin wuta in bai zo ba in ya mutu me ya izgili wa Allah subhanahu wataala yana cikin izgili wa Allah subhanahu wataala mutum ya dinga wa Allah tahaddi ya dinga wa Allah subhanahu wataala ta'addi ko ya dibi wani abu na halittar Allah ya ga cewa akwai gyara ciki Allah bai kware ba bai iya ba wani izgili ne wa Allah subhanahu wataala ka ce Allah bai yi kaza ba wannan izgili ne az izgili wa addinin Allah Allah ya ce ayi abu kaza sai ka wawantar da wannan abun kana ganin kamar kauyanci ne ko ba ci gaba ne ko kuma bai dace da zamani ba da makamantar wannan izgili ne gare su izgili wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine izgili da sunnarsa da karantarwarsa da fadakarwarsa to wannan shi ma kafirci ne a suratul tauba Allah yana cewa qul afa billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Allah ce kace da su yanzu da Allah ne da ayoyinsu da manzo suke ba isgili yanzu Allah kuke wa isgili ayoyin Allah kuke wa isgili misali mutum sai dan duba yace ai an sai tasyiyi tasgirin qur'ani yace dan qur'ani nan kaga ya walakantarwa ne isgili ne wa qur'ani yana kai mutum zuwa kafirci ce dan guntun ayoyinka kaga wannan ba da shi kake ba da Allah ne kake kana wa Allah isgili ne ba wata guntura ya qur'ani a duka ƙorani gaba ɗaya ayyusar jamila ne masu girma ne to yin haka izgili ne wa ayoyin alƙorani haka izgili wa a shari'ar manzan Allah annabi ya ce abu kaza suka ce ai wannan abin na 'yan ƙauye ne izgili ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam misali waye ta rage wando waye ta rage wando annabi Muhammad go to sai mu ce na a rage wando ai kamar ƙauyanci ne da makamantar wannan yana izgili ne wa wa addinin annabi da ya zo da shi da makamantar irin abin da manzon Allah ya karanta ko irin a sa da ƙari mace ta sanya ta sanya hijabi sai ana ganin kamar bata waye ba kasar akwai yanzu musamman yan boko mu gani suke wai sanya hijabi yana cikin abu ne kin tawo baki waye ba wai wayewar shine ki ki fito tsirara sai ka kasa gane cewa wai shi fitowa tsirara a tailan kwal ko a ce jami'a ƙara ilimi ne yake kuma yana yana ƙara turushin rayuwar mutum ne ba shakka yana rushe rayuwar mutum domin duk mutum mai kima daraja in ya ganki asan cewa baki baki da hankali wallahi alazim yo malama ka gari ba a shago mutum zai je sayan kaya ai akwai kayan da ake fitarwa bakin shago aji idan mutum ya zo sai ya ce na ciki yake son na cikin yake da bukata saboda ya hikima daraja wannan ya sha kura to izgili wa irin wannan hijaban da makamantansu to izgili ne wa addinin Allah to Allah ce a kulkace da su abillahi yanzu game da sha'anin Allah wa ayatihi da kuma ayoyin Allah wa rasulihi da manzannin Allah wa kuma zansa kuntum tastahzi'una kuke wa izgili sai Allah ce adka la ta'tazir ba ku da wani uzuri babu wani hanzari ba wani abu za ku fada wa Allah adka fartum ba'da imanikum kun kafirta bayan canza kuma su imani ne ashe koda musulmi ne yayi izgili wa addinin Allah to yana fitar da shi cikin musulunci kuma in bai tuba ba ya mutu akan to ya tabbaci wata jahannama Allah ya kare mu abu na biyar da ke sa mutun ya tabbata a wutar jahannama Allah ya tsare mu da wutar sa shine sabbullahi ta'ala zagin Allah mutun ya tura wa Allah ashar au dini ko kuma addinin Allah au rasuli ko kuma mutum ya tura wa manzon Allah zagi duk wanda zagi Allah ya zagi manzon Allah ya zagi addinin Allah to ya kafirta kuma wannan abin yana tabbatar da shi cikin wutar jahannama in ya mutu bai tuba ba in har mutum ya mutu bai tuba ba idan mutum ya zagi ya yake zagin Allah ai kowa san zagi mutum ya istimali da alfazin da in aka faɗa wa mutum an san zagi ne to sai ya jingina su da Allah to wannan abun yana sa mutum ya tabbata cikin wuta in bai tuwa ba kana zagin addinin Allah mutum ya tura a sharwa addinin Allah to shi ma kafirci ne da yake tabbatar da mutum cikin wutar jahannama abu na shida shine al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu ta'ala yin hukunci da abinda ba shari'ar Allah ba ba da abinda Allah ya saukar ba mutum ya zabi wani abu misali sai a ce ga kotu ce guda biyu ga kotun musulunci kuma ga kotun constitution idan kana da bukata to za an baka dama ka je kotun musulunci a maka shari'a sai mutum ya ce a'a waccan kotu ta yahudu wannan nasara yana ganin yana ya kudurta arsa cewa ta fi cancanta da gaskiya kuma ta fi dacewa da halitta sannan kuma ya kamata a dinga hukunci da ita to wannan yana tabbatar da cikin wutar jahannama yin hukunci ba da abin da Allah ya sabkar ba misali sai a ce mutum ne zai sata shari'a ta ce a cire masa hannu sai yan durwa dilon kasan suna da cikin masu tahaddi wa Allah durwa dilon kalmar durwa dilam tana da fito na fito da Allah ne shi Allah shi ya halicci dan adam shi ya halicci lomkin ko daga kuma shi ya ba su wata durwa shi ne ya halicce sa ya samar da shi tun babu shi kuma ya shar'anta musu abin da yake ganin ya dace da shi daga duk wani abu na durwa kinsa to haƙƙinsa Allah ya rike ya ba sa babban haƙƙi da Allah shi ne ya sa mutum da Allah ya ga dama da sai shi shi da ba ko ne da ce ba haka ba babu to in durwa da su galiban suna tahaddi da Allah sai a ce a cira cira hannu kamar ya ce ya ce ya ce karo da artikilkin ka'idar ta durwa da lan kuma alayi Allah ne ya ce a cire to idan aka samu damar zartar da shari'a ta addinin musulunci sai mutum yake ganin gaskiya wannan shari'a bata dace da mutane ba ai gwara a kai mutum kwaso gwara a sa ai mutum tara shine ya dace da rayuwar mutum wannan abin yana sa mutum ya tabbata cikin wutar jahannama har in mutum ya kudurta cewa wannan abin ya fi addinin Allah amma in babu darura ce in babu darura ce ad-darurat kuma tubihu al-mahdurat Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna duk wanda ya hukunci da abin da ba Allah ya saukar da shi ba ba wani hukunci na sha rayuwa da yake da alaka da mutum wanda Qur'ani bai bayani shi ba babu shi duk wani abu da za a yi na rikici na duniya duk abin da za a taso Allah ya faɗi yadda ya kamata a yi shi babu shi duk wani abu da kaga ya taso manzon Allah ya yi bayaninsa sata ce mutum ya yi to Allah ya ce a cire masa hannu zina ce mutum ya yi Allah ya ce a yi masa mi a yi masa bulala in bai yi aure ba in ya yi aure kuma a jefe sa sai ya sai ya mutu mutum ya mutum kazafi ne a ta yi a yi masa bulala tamanin mutum ya sha giya a mai bulala mutum ya yi yaren ɗan ta'adda a ƙasa Allah ya ce inda ma jazawul ladina yuharibun Allah sai Allah ya faɗi abinda za a yi musu ko a kashe su ko a kora su da cikin gari ko kuma a cire hannun dama kafar da hagu sakamakon su kenan ko kuma gaba da a kora su da cikin gari Allah ya yi bayani duk abin da kake gari mutum zai na laifi to Allah ya faɗa mana yadda ya kamata a yi da shi annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhna bil udhni wal sinna bis sinni wal juru isas akwai kisasi a musulunci to sai mutum ya ce a duka wannan bai kamata ba abin da ya kamata da mutum shi ne aika za to wannan kafirci ne Allah ya tsare mu da shi abu na hukwai na ƙarshe da yake tabbatar da mutum cikin wutar jahannama in mutum ya mutu bai tuba a kansa ko shi ne annifaqul akbar munafurci babba mutum ya nuna maka cewa ya nuna a zuciya cewa shi musulmi ne ana ta ahlus sunna musamman ma wasu al'umma sai ka su nuna maka su ahlus sunna ne amma kuma ‘yan bida'a ne sai ga mutu zai mamu siffar shi ahalus sunna ne amma daga can ƙasa yana cin wannan minafici ne e wannan minafici ne annifakul akbar yana tabbatar da mutu cikin wutar jihannama shi da mutum yana cewa azili shi musulmi ne amma a zuciyarsa tsantsagaran tsawaran kafirci ne allah ya kare ne ko abin da yake aiwatarwa a goyin kafirci ga Allah ya tsare mu to innan abubuwan suke tabbatar da mutum a wutar jahannama Allah ya kare mu da su malai suka ce kalmar aljanna da Allah ya ce masalul jannati lafazin aljanna a qur'ani ya maimaita so 66 a qur'ani a wurare ɗaya bayan ɗaya har wuri 66 Allah ya amfani da lafazin aljanna Allah ya sa mu dace da aljannar kalmar kuma annaru haka Allah ya maimaita ta so 145 kaga kalmar aljanna yawanta bai kai kalmar wuta da aka yi ba me yasa suka ce saboda Allah yana tsoratar da mu yana muna hannunka mai sanda duk abinda za a yi kakkai yadda ka tayi waccan wutar ba to Allah ya tsare mu da ita sai Allah ce wasu kuma an hamima kuma za a shayar da su ruwa masu tsananin zafi idan a sha da wa'ancan kafuran masu wancan sifa ma'an hamima ruwan su kai matuƙa gaya a wajen zafi ruwan suke tsananin zafi allah tsare mu in ba ka ce zafin ba ba irin ruwan da ba nan gaskin ka ba kore shokin ka zai dafa ko ya ce a'a ka dube ta wutar jihar nan bangar ruwan shi ɗaya ne aka ɗauka aka ba mutane su yi amfani da shi to ruwa ne da aka tafasa a cikin wutar jihar nama wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a suratul an'am ulaika alladhina hublisu bima kasabu sai ce lahum sharabun min hamimin wa adhabun alim bima kanu yakfurun wa'anciniya sune wa'anda aka aka kama su da laifi bisa abinda suka aikata Allah bai kawo mutum bai komi ba in kaga Allah ya damka mutum to wallahi ya wa Allah wani abu ne amma haka kawai saddan Allah ya kawo mutum a idan baka shiga gonar Allah ba to Allah baya kama ka da laifi amma muddin ka tsallako gonar Allah subhanahu wa ka ke ta iyakar Allah to kowaye ubanka wallahi sai Allah ya kama ka matuƙa baka tuba ba to sai ce ulaiikal ladina ublisu bima kasabu wa'ancan Allah ya kama su ne dalilin abin da suka aikata na sabon Allah sai ce barkuci lahum sharaban suna da wani irin abun sha min hamimin na ruwa masu tsananin zafi ya ce ba shi kare ba wa azabun alimun da kuma azaba mai raɗi malai suka ce wannan lahum sharabun min hamim zikirul khas ne qablal zikirul amu ne aka yi ba'dal khas zikirul khas ba'da qablal am Allah ya ambaci azabun alim sannan kuma kafin su aka ambaci abinan ma'un hamim sharabun hamim sharabun hamim sharabun bin hamim wannan yana cikin azaba da Allah yake wa ɗan wuta sai Allah ya fito da shi gehe don auna maka cewa abun fa ba ƙaramin al'amari ba ne sai kuma bima kanu yakfurun duk abin da yake su da wannan azabar da shan wa'annan ruwan zahin shine kafircewa da butulcewa Allah subhanahu wataala a suratul yunus Allah yana cewa ilaihi marjuhukum jami'a da mu da ku gaba ɗaya dukkaninmu za mu kwanye gaban Allah ne sai ce wa'adallahi haqqa in Allah ya ce abu to da gaskiya yake alƙawalin Allah gaskiya ne in Allah ya alƙawali malam cikawa yake yi sai ta innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu Allah shine wanda ya soma halittar dan adam kuma shi yake tado da mutum liyujzal ladina amanu wa amilus salihati bil qisti qul yujzal ladina amanu wa amilus salihati bil qisti dan Allah ya sakan kawo masu imani bayan imani kuma suka yi aikin kware da adalci cikakken aikin su sai ce wallazina kafaru amma ɗan duniya kafurai lahun sharabun min hamimin suna da wani irin abun sha wasu ruwa ne gangariya da Allah ya tanada musu na sha wanda min hamimin daga ruwan zafi ne wa azabun alimun bi ma kanu yakfurun da kuma azaba mai radadi sakamakon amsa kira kasance suna kafircewa Allah subhanahu wata'ala haka aswad Allah faɗi ya yi wannan bayani Allah ce haza falyazuquhu hamimun wa ghassaq Allah ce haza wance ne ya fa bayanin da ake na yan wuta falyazuquhu za su daddani wannan azabar Allah ya tsare mu hamimun ne Allah ce ruwan zafi ne ruwa ne masu tsananin zafi sai ce wa ghassaq da kuma ruwan kuraje mugunya da ake ta ake matsewa cikin yan wuta kusan kunya ko irin mutum jikinsa ya kama ya yayi kululu haka sai ruwa su taru waɗannan masulun ruwan da ake matsewa ana fitarwa mutum jiki to su ne Allah yake tattarawa ake tafasawa abinda wa yan wuta ake ba su suna sha gobe alkiyama wannan fa shine abun sha'ir ruwa wa ghassaq inji Allah ruwan kurji ne ake matsewa a matsin jikin ɗan abin nan ɗan wuta da kuma ruwan ƙazanta na farcin kafirai ake matsewa ake tattarowa ba a ba su su hakan sai an tafasa su sannan kuma Allah ce su sha shi wannan Allah ce falle zuƙuhu su ɗanɗana kuma dole su su sha Allah ya tsare mu a kasa da cewa in yi tsari su yi zafi bi ma'in kalmuhin ya shuwil wuju bi isa sharab Allah ce idan suka nemi taimakon Allah Allah ya agaza musu kadi bi har cikin wuta ma Allah na tausaya mun bayinsa har cikin wuta kafirai tausayin Allah Allah ya jibga musu ruwa amma ruwan na azaba idan suka nemi Allah agaji na su sha ruwa Allah ce yughafu bima'in sai a ba su gudunmuwa da wasu irin ruwa gangariya kalmuhin kamar an dafa kulta da su wannan ruwan kamar an dafa dalma Allah ta yashul wujuh ruwan fa idan dan wuce da kuma zai sha Allah ya kare mu Allah ta yashwil wujuh yana so yadda huska wa idan dan wuce da kuma kafin ruwa zai sha a cikin jahannama kafin ya kai kafin da bakinsa duk wata tsoka a fuskar ta soyi duk wata tsoka a fuskar ta soyi tas Allah ce bi isa sharab tirda a ce abun shan mutum su ne wannan wutar ruwan Allah ya kare mu ar-rahman Allah yake cewa هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون wancan ya bada ake ta mutane wa'azi a ce mu ji tsoron Allah mu bi Allah mu bar bid'a mu yi sunnar annabi mu rabu da duk abin da yake laya da guru da kaho mu rike Allah tsantsan tsawaran bin sai mutum ya kiya to Allah ce hadihi jahannam da ta zirbi hal mujrimun ita ce jahannama da mutane ma sun kareta ta Allah ce yadufuna bainaha za su dinga zagaye ba a cikin ta za su dinga kewayawa a cikin ta wa baina hamimin da kuma wasu irin ruwa masu tsananin zafi Allah ya kare mu ai malam ko a duniya aka aka ba mutum a ce ruwan kai ruwan sha a ce kai ka bar shan da ba duma ba ai ka san baka jidali kai ba lahira ba nan duniya doktor ya sa maka doka duk abin da za ka sha na abin shayiban mai zafi wala ya kare da kai balantana ga ainihin alkiyama Allah ya rufa mana asiri a hajji Allah yake cewa fallazi na kafaru kuddi a tilahun siyabun min nari yusabbu min fauƙin rusihim ulhamim yusharu ma fi butunihim yasharu ma fi yasharu bihi ma yusharu bihi ma fi butunihim julud Allah yake cewa fallazina kafaru wai su kafirce wa Allah subhanahu wataala su bi Allah ba a duniya qutti'at lahum thiyabun min nar Allah zai sa a yanka musu tufafi na wuta watan akwai wata giznar ta jahannama ki jahannama akwai giznar amma ta yan wuta eh akwai yaji da yan wuta akwai barazana ta yan wuta akwai inwaqis da yan wuta Allah ce za a yanka musu tufafi na yan wuta bai tuka kai tsammanin tufafin na jin daɗi ne na kawa a'a tufafi ne na azaba e tufafi ne na azaba sai ce yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ana zubo ruwan zafi saman kawunan su Allah ya tsare ruwan zafi ne Allah ya sa mala'iku suke zubarwa a saman kawunan su sai Allah to wannan ruwan yana narkar da abin da ke cikin cikunan su idan dan wuta ya sha wannan ruwan na jahannama to gabaɗai gabaɗai kayan cikin narkewa suke yi kamar da kasan ka dora kitse saman wuta yana zubewa ko roba saman wuta tana narkewa haka kayan cikin ɗan wuta yake narkewa sakamakon ruwan zafi shi da lage cewa faƙaɗa a am'a'ahun sai wannan ruwan su yanke su kakkatsi wato kayan cikinsu allah ya tsare mu ina amfanin a ce mutum ya mutu ya je gaban Allah wanda shi ne sakamakonsa shi yasa annabi Muhammad aram duk lokacin da manzon Allah ya sallako sai ya roki Allah ya tsare su da abubuwa guda hudu annabin Allah ne ba garantin aljanna gare shi garanti ta aljanna amma in yayi sallah da cewa Allahumma inni a'udhuka min adhabil qabr wa min adhabi jahannam ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال الله إنا دي مكا كاريا الله كاكي يتسري وكتسري لك عذاب الكبري كتسري لك عذاب الجهنم كتسري لك عذاب ترى يوانا تمتوى فتنة الرأيوانا متوى كما كتسري شر المسيح الدجال annabi fa Allah ne kaga wannan manzon Allah yana yi saboda ya nuna muna mu dinga roƙon Allah kariya daga wutar jahannama yadda manzan Allah ya kasa da mu roƙi Allah aljanna haka manzan Allah ya roƙe karanta da mu roƙi Allah ya kare mu da wuta muna roƙon Allah ya kare mu da wutar jahannama sai Allah ya ce ayat ta gaba minhum wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min 'indika qalu qalu lil ladina utul 'ilma ma la qala anifa أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم الله يقول ومنهم من يستمع إليك كأسام دقتكنس سوسوا منافقي الله يكي مغدا أنا دقتكن منافقي وإنتم منافقي Allah ce man yastami'u ilayka akwai wanda yake zawwa majalisinka yake zawwa wurin da kake karatu masallacinka kuma zai ji abin da kake fada amma ba tare da ya mai da hankali ba ba tare da yana dora ba baya fahimtar abin da kake fada yana cikin sifa ta munafikai a zamanin annabi in suka zo masallacin manzon Allah ana karatu hankali suna wani wuri ba sa mayar da hankali game da ni abinda ake karantar da su na alkur'ani to shi ne sai Allah ya ba manza Allah labari ce wa minhum daga cikin su munafikai kasan shekara sha uku da aka yi a maka duk girman maka babu munafiki malam shekara sha uku da aka yi duk girman maka ba a yi munafiki ba shekaran goma da manzon Allah ya yi a madina nan ne ya wahala ya tarar da munafikai ka duba can kafirai ne tsantsar tsagoron kafirai a ranar muka ce idan Allah ya tashi shirya mutu cikin wata jaraba ko sai ya jarrabe shi da abin da ya fi wanceniya maza Allah ya zauna da kafirai ya san su amma da ya zo ga madina sai Allah ya jarrabe shi da wata musiba ta munafukai wanda sai da Allah ta kai ya nuna wa manzan Allah munafukan a fili gansu to sai Allah yake ba da siffar sai ci daga cikin su munafukai akwai masu zuwa majalisinka za su zo masallacinka ai karatu da su amma kuma ba su mai da hankali da abin da ake karantawa ba su ma sauraron ka saurare na basira hatta idza kharaju min indika har zuwa lokacin suka zo suka fito daga masallacinka suka rago da majalisinka da kake karatu qalu lil ladina utul ilm sai su dinga fada da wanda Allah subhanahu wataala ya baiwa ilimi suna cewa masu ilimi su ayi lil ladina utul ilm ana nihin masu hankali da imani da fahimta a cikin sahabbai wanda malamai sun tattauna akan su waye to wa'annan mutanen imam ikrima alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa alladhina utul ilma anan ana nihin abdullahi dan abbas tarjamanul qur'an kusan abdullahi ko abdullahi yake abdullahi dan abbas masanin alqur'ani ne ya san alqur'ani in ana maganar tafsirin qur'ani ko idan aka zo cikin abdullahi to an kare shi to ya ce yana ganin shi shi ne ake cewa lillazi na utul ilm wanda shi kansa abdullahi yana cewa kuntum mimman yus'al ina cikin mutanen da kafirai ke munafikai ke tambaya ta idan muka baro majalisin manzon Allah sai munafikai suna tambaya ta ma za qala alifa wai da zumi manzon Allah yace ka jire ni hankali da rainin wayo idan aka fito daga wajen karatu sai su da su abdullahi suna cewa wai ma za qala alifa kai gogonku na dazu gogonku dazu me yake fada mutunan ku na dazu me yake fada a suna kamar tozarci da wulakanci kasan wallahi ka kiyaye wulakantar da mutum da Allah ya kai hada sa wulakanta a duniya a duk lokacin da kace sai ka tozarta wanda Allah ke ma kara ko wallahi kai zaka wahala a duniya ka raba kanka da shiga hanyar wanda Allah yake ma fada wallahi ba kai labari ka raba kanka da takuro wanda ke tare da taimakon Allah subhanahu wataala wallahi la'asa za ta maka da wuri malam idan kana son ka tozarta a duniya ka wulakanta a duniya ka dinga shiga hanyar mutane da Allah ke ma yaki Allah yana manzon Allah yaki Allah ce za su dinga cewa ma za qala anifa wai miye mutumin ku yake fada da su mu ba ka san ba ganewa muka yi ba abdullahi bin buraida yake cewa yace shi da abdullahi dan mas'ud ina ganin wannan shi da abdullahi dan mas'ud ka san yana cikin mutane mafi kusa da manzon Allah ko akwai abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yana cikin irin gajejjerun mutanen nan ba malam dan wada ne haka gajere ne wata rana abdullahi ya hau bisa bisa itatiya sai sahabi suka ga aga shiga shi dan abu kaza haka sai suke dariya sai annabi yake cewa yanzu wani kuke ma da sai abin ya dai masa dan zafi haka yanzu wani kuke ma dariya yace na rantsi da Allah na rantsi da Allah auren Abdullahi dan Mas'ud ya bi sama da ƙasa yauni a mizani a wajen Allah subhanahu wataala saboda imaninsa yace to yana cikin ina cikin manyan malamai kuma masana alqur'ani mai girma wannan annabi ke cewa ku koyi alqur'ani wajen mutum guda hudu ko cikin su akwai Abdullahi dan Mas'ud alkasun bin abdurrahman ke to yana ganin abu darda ne ya ce abu darda ne mazala ke fada yake suke to ma za kala alifan suna tare su abu darda suna tambaye su ibn zaidin yake cewa a tashi fahimta wanda ya ce fahimtar da al'imam alusi ya kawo fatawar al'imam al-bahwi da ibn kafir da sa'adi da tambawi da al'imam mustapha al'adawi suka ce su ne sahabban annabi muhammad saboda suna sun yi imani da Allah imani na gaske sannan kuma suna da fahimta da hankali isahabban annabi na da fahimta kai ka dibi qur'ani Allah yana karantar da manzon Allah ya karanta wasu sun haddace ana fada wa annabi yana fada musu kuma sun haddace shi sa ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm utul sune sahabban ne eh ilimi Allah ya ba su ilimi suna da fahimta a cikin addini kuma akwai wanda fatun manzan Allah yana raye yake tura su fatawa ina su mu'azu dan jabal kai fatun annabi yana raye annabi ya tura mu'azu a matsayin malami a kasar yaman tun annabi yana raye kuma yanzu sai a samu wani sakare dan abin nan ya zaka yana raye mu'azu annabi ya ce masa ya je kasar yaman ya wa'azi ya tafi yaman ya musu wa'azi ya ce in ka zo da za ka yi hukunci ya ce zan yi hukunci da da alkur'ani duk abin da aka kawo to zan duba alkur'ani ne hukunci da shi sai ce to in ba ba alkur'ani fa sai zan dawo a sunnar ka abin da ya faru gaban agun ka ina ina tare ko na ji an faɗa sai da aiki da shi sai ce to idan babu fa ce zan yi ijtihadi da ra'ayi sai na ce to ka je Allah ya taimake ka amma wattaqi da'watal mazlum ka tsu- ka kiyaye addu'ar wanda ka zalunta kaka kuskura kai zalunci a matsayin ka na gwamnan garin raba kanka da kayan mutane ka zo yin mutane aiki to kai aikin da ya kawo ka fa inna halisa fa inna hulisa baina hawa baina allahi hijabun to Allah ke cewa hatta idza kharaju min indika zuwa lokacin suka fito daga wajen ka kai manzon Allah a majalisi an kare karatu qalu sai su ce lil ladina utul ilma ka sahabban annabi Muhammad wai ma za qala anifan me yana zuwa annabi yake fada anan akwai wata jan hankali da ayata ke muna arama ashe har munafikai na zuwa makaranta kun gane munafikai ma na zuwa makaranta saboda rayuwar ba ta yi babu karatu ba fa yadda za a yi mutum ya rayu bai karatu ba in ko kace za ka yi addini babu karatu ko to malam kamar mutum ne yake so ya rayu babu abinci zai yi ba zai yi ba ta haka wajibi ne ka je kai karatu inda munafiki ya je shi ba dan ya tafi dan ya fahimta ba a'a ya je ne dan ya jiyo abin da ke faruwa ba fa dan ya fahimta ba kaga mun babu aulani da ke mutum makaranta da musayi ban wata Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ulaiikal ladina taba'a Allah ala qulubihim masu wa'intin sifofin su ne mutanen da Allah ya taushe zuciyoyinsu Allah ya kanke duk wani alkhairi bai shiga a zuciyarsu duk wani alkhairi bai isa a zuciyarsu ba fa yadda za a yi su fahimci abu ba za su yi aiki da shi akwai mutane da khataba Allah ala qulubihim ne wa ala sam'ihim cikin mutane wallahi a kowace duk yadda za a yi wa'azi ma da bai gane ba yana ji amma ya ɗoka ba zai yi ba sai na ganin a kai yi ai shi kansa malan da yake bayanin bai samu damar bacci Allah ya toshe zuciyarsa bai fadin ganin gaskiya bai ganin gaskiya duk yadda za a farkace wasu abu kaza bai da kyau haramun ne wa duk bai gane ka wallahi bai gane ba shi iya abin da yake gane ba kawai wa'azin Allah ne to shi Allah ce ulaika alladhi taba Allahu ala qulubihim wa inna mutanen Allah ya taushe zuciyarsu Allah ya daure zuciyar ba sa ganin gaskiya ba sa jin gaskiya wani alkhairi bai shiga cikin zuciyarsu kasar akwai wanda saboda Allah ya sanya bai da rabo a duniya ko wallahi yazo ya zauna ya saurari wa'azi bai iya ba ya kunna a waya sai saurari wa'azi ba zai iya ba duk wani kai hatta hudu ba da juma'a da ake mutane wa'azi a can ko haram bai zuwa in kaga ya zo to ana qad qamatis salati ne da kaga mutum bin sauraron wa'azi a duniya to ya kama hanyar halaka ya kama hanyar halaka ita zuciya abincinta shine karatu abincin zuciya karatu ne mutum yana da bukata da wa'azi fiya yadda yake da bukata da abinci kana son abinci ne so uku ko so bi a rana ko to amma a zuciyarka tana bukatar ilimi a numfashin rayuwarka shi fa Allah ce wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin ibadan nan babba yadda za a yi ibada babu karatu malam babban abin da ke tafiyar da ibada shine karatu eh shine karatu malam ka gane cewa ibada ibada babu karatu malam kamar mutun ne ya auro mace kamar mutun ne ya auro mace sai a tura ta arlit sai shi kusha nan sai yana jiran wata tara za ta haihu su ce su yi suna kun gane mutum ne ya auri mace tana wata uwa duniya shi na wata duniya amma kuma kullum cewa yake fa an kusa gun masu hankali ba hukaci ne wannan to idan kaga mutum yana ibada bai yi karatu ba to daidai yake da mahaukacin mutumin da zai zo da bido bido bido jalka ta ruwa wanda dukkaninta ko ina ta bude sai tara bakin famfo ko bakin koraje bude yana jiran ta cika wallahi ba ta cika malam to haka ibada babu karatu take wajibi ne kai karatu sai Allah ce to Allah ya roshe zuciya toshe zuciyarsu sannan ba su fahimtar gaskiya sai ta kuma wattaba'u ahwa'ahum sun bi son zuciyarsu babban abin da ya ƙara halakar da su shine bin son zuciya yana cikin abin da ke halakar da mutum malar son zuciya idan ka ga mutum yana su bin son zuciyarsa ko to kaɗan ya kusa ya halaka mutuwa ke masaura kawai amma tun nan a duniya sai allah ya nuna masa wanda musulunci ya ta faɗa a kan bin son zuciya to jama'a wani ake cewa son zuciyar nan da dama daga cikin musamman ake cewa son zuciya ba malar suka ce son zuciya shine taqdimu mailin nafsi wa shahawatiha ala ahkami shar'i wal aql shi da mutun ya gabatar da abinda zuciyarsa ta karkata akai kuma take shawarsa akan hukunci na shari'a da na hankali mutun ya gabatar da abinda rayuwarsa ta karkata take son sa koda ko wannan abin ya saba ma shari'a ya saba ma hankali to shine son zuciya mutum ya bi abinda zuciya ta karkata a kai wanda ya ci karo da shari'a da hankali to shi ake cewa son zuciya wanda Allah ya hani akan son zuciya ya ce wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillahi kada ka bi son zuciyarka sai ya hana ka bin Allah subhanahu wataala ashe idan mutum yana bin son zuciyarsa ba yadda za a yi bi hanyar Allah subhanahu wataala ya zo a hadisin annabi Muhammad wanda al'imamu nasiruddin albani ya inganta annabi ke cewa salasu munjiyat abubuwa guda suna tsiratar da mutum gaban Allah tun daga nan duniya har kiyama mutum yana tsira abu guda ku yana sa ka tsira tun daga duniya har kiyama wai ina masu son su tsira a duniya da alkiyama su rike abu guda uku ya ce na fadin khashitullahi ta'ala fi sirri wal alaniya mutum ya tsoron Allah a fili da boye kana koyi babu mai ganin ka kaji tsoron Allah kana cikin mutane kaji tsoron Allah ka san akwai wanda shi ba ustazanci su cikin mutane ne in yana cikin mutane yake ustazu in ya koma bayan da iska ne Allah ya tsare mu da irin wa'annan mutane wal adl fi ridha wal ghadab mutun yayi adalci lokacin da yake da damar ya daki fansa akai da kuma lokacin da ba maka komai ba mutun ya zama to adali shari'a ta tara ka kawo makiyinka ka san mutum ne makiyinka ne aka kawo keskinsa gabanka to kai masa adalci sai ke cewa kuma wal qasru fil faqr wal ghina kazan na Allah lokacin da ke cikin wadata da kuma talauci ka san akwai da shi kaga ya rike Allah ko ta kare mai ta mai asar akwai da bashi duka gaba dai a shekarunsa su take su shekarunsa na rayuwa ba ruwansa da Allah sai ya tare retreat sai dawo da katon carbi bakin masallaci kuma kiran sallah za shi a ta rikici da yara ta kare mai kenan ko to ba wannan ba a ka ji tsoron Allah da lokacin da ke da dama da kuma lokacin da damar ta kunce maka sai ta kuma wasa lasu muhulikatun abubuwa guda ku suna halakar da mutum ya ce hawan mutaba son zuciya mutum ya bi son zuciya yana halaka wa shuhun muta da zuciya mai cike da rewa da kake wada'a ta ce ka'ad wallahi bari basuwa kaga yanzu ho kudi sun yi wuya kasa ta ba mu kudi bari hidduwa aje sai ta kuma wa ijabul mar'i bi nafsihi mutun ya dinga bai kansa ai sai ni wane to sakarci ne mutun ya dinga birke kansa yana ganin shi ai shi shi ne to yana halakar da mutum to ba suka ce me yake sawar mutun ya so zuciya a rayuwa suka ce abubuwa ne guda bakwai abu na farin ba'aful imani wa ta'alluqu bi duniya raunin imani yana sa mutum son zuciya da kuma son duniya in mutum ya cika son duniyan nan to yana da wuya kaga yanzu ya bi Allah su da da kyawu zai fi bin son zuciya sa ce abu kaza ba ya ce kai akwai istighfari ya fa sallahi ne sai amma ya ce akwai istighfari daidai kenan ko abu na biyu mujalasatu ahli al-ahwa'i zama da masu son zuciya zama da mutum da kasar ɗan son zuciya gane shi bai wa kansa adalci abu na uku ta zirin shaitani wannan nafsul amara ƙawata shaidan shirai ta ƙawata maka abubuwa na son zuciya na jin daɗi kawai ka more ai inna Allah gafurur rahim ko kayan maka roki Allah ai Allah ce wa inni la gafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada zaka je kai abin ka roki Allah gafara Allah na yahewa kaga wannan wa'azin shaidan ne abu na hudu aljahalu walƙalu Allah bi ghairi ilm jahilci rishin sanin waye ake cewa Allah yana cikin abin da ke sa mutum ya bi son zuciyarsa abu na biyar al-istikbar girman kai yana sa mutum bi son zuciya abu na shida ghiyabus sadr wal yaqin rishin hakuri da kuma rishin yaqini abu na karshe na bakwai shine at-tarbiyatu wat ta'awud mutum ya taso tun yana karbi son zuciya kasa kuma tun yana karbi son zuciya gare sa kuma ba a koya masa ba a koya masa a rishin wannan hadarin wannan abun to me hadarin son zuciya cikin al'umma akwai hadari guda muka shi ba akai na farin son zuciya yana hadarin bin Allah subhanahu wataala kuma yana sa mutun ya lalace dinga biyar abin da yake ba na gaskiya ba son zuciya yana sa mutum ya zandan bid'a ai abin ita bid'a me son zuciya ce duk wani dan bid'a ya safa abin da yake na bid'a ba gaskiya bane ba wani mazinaci da zai ce maka zina aikin kware ce ko ai halal ce kowa ya san sabon Allah ce abu na uku son zuciya yana yana yana yana yana take abin da ke lalata tunanin mutum kamar yana da buga mutum ya son zuciya ko yana mutuwa da ra'ayu sadid abu na biyar yana sa mutum yana sa wahala a rayuwa in kaga mutum na son zuciya ko to wallahi sai zai wahala a duniya abu na shida duniya ba ta samuwa gare su ko ya same ta cikin tangarniya take abu na bakwai son zuciya yana bata al'umma yana lalata al'umma me yake sawa ka zo da mutum ka masallaci a doki ba son zuciya bane da yan takalmin ka a doki ba son zuciya bane me ke sa a direkcin gidan mutane a yi saka ba son zuciya bane me ke sa mutum ya yi zina ba son zuciya bane ke bai su ya dade su kuma zai dade wa wani son zuciya ne to Allah ya tsare mu daga son zuciya Allah subhanahu wataala ya kare mu da son zuciya to Allah ya cewa wattabu ahwa'ahum suka bi son zuciyarsu to idan Allah ya jarra idan mutun ya jarra mutu da son zuciya ya raye magaci wannan matsalar mala suka ce ko hanya guda uku ta magance matsalar son zuciya saboda son zuciya rashin lafiya ne da zuciya abu na farin al-isti'anatu billahi wad du'a neman taimakon Allah ka dinga roƙon Allah ya taimake ka fi ƙarfin zuciyarka eh ka dinga roƙon Allah ya taimake ka fi ƙarfin zuciyarka kuma ka nemi taimakon Allah cikin abin abu na biyu shine khawful lahi ta'ala ka dinga jin tsoron Allah ka dinga jin tsoro ko da yaushe zaka yi ta kiyama ko da yaushe zaka iya wucewa kiyaman nan wala Allah kana sallah wala Allah kana cikin abin na son zuciya abu na uku na ƙarshe shine at-tamassuku bis sunnah riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu zamanto masu riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mun tana fasar aya guda guda ko mun fasar aya guda bi kacal to Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka take a wani makaranta kurakurai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna Allah ya tsaye mana son zuciya da kuma wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya labari ko muke ji Allah ya gafarta muna game da kwamitin marayu da aka aza abin da ke da kai cikin kes inji wakilan al'amsu ka ce yanzu haka akwai jika 149 a cikin asusun marayu jika 149 sannan kuma akwai ‘yan agaji ga sunan za su dinga zagayawa suna karbawa daga kowa ya haƙuri ya sanya nashi cikin wannan aiki wasu ke kuma nesan suke saurare to ko ba ta sanya wannan abun yana bude insha Allah agaji a kewaya abin da huluna a kewaya ko an kewaya an tare eh ya suka ce nafti mun gane ko to Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ba mu ikon taimakawa ya gafarta mana kurakuran mu wa bi hadha qadar kifaya wa sallallahu wa sallim mubarak ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh